إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan safar shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya za mu tashi akan darasi na 134 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad a yau insha Allah za mu ɗora a kan sabon fasali da malam yake cewa faslun wa amma hadihu fi akhdhi zimmati wa akhdhi jizyati wa lam ya'khudh jizyatan illa ba'da nuzuli bara'a fi sanati samina فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب ولم يأخذها من يهود خيبر فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر وهذا من عدم عمق فقهه فإنه سالعهم قبل نزول آية الجزية ثم أمره الله تعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية فلم يدخلوا في ذلك لأن العقد كان قديما بينه وبين وبينهم على إكرارهم وأن يكونوا أمالا في الأرض بالشطر فلم يطالبهم بغيره وطالب آه سواهم ممن لم يكن له عقد كعقدهم فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه تغير ذلك العقد وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد أبتقوه وزوروه فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية وفيه شهادة شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة فراجع على أهل واتو فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته وأجروا حكمه حتى ألقى حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه ابن القيم الله يمسر هما أتشوانا اللي تافي مع البركة نازاد المعاد ياي مغانا أكن شرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يغني kulla alkawari na zamantakewa da zaman lafiya tsakanin shi annabi da kafirai da kuma karɓan jizya haraji annabi ya yi alkawarin zamantakewa da shi da wanda ba musulmi ba sannan kuma ya karɓi jizya in an ce jizya ana nufin haraji a ƙa'ida saboda izar musulunci idan wanda ba musulmi ba suke shigo ƙasar musulmi garin musulmi to za a yi yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya kada wani ya taɓa wani sannan za ku zauna a garin musulmi to za ku rinka bayar da haraji ai an san haraji ko to wannan shine ka'ida ta musulunci wanda ba musulmi ba da yake zaune a garin waɗanda suke musulmi to zai rinka biyan haraji saboda yana amfanuwa da garin yana kasuwanci kyauta ya buɗe makaranta kyauta ya buɗe shago na sana'a da samun kuɗi kyauta kuma yana cikin garin musulunci to inda tsarin islama ake bi to za su bayar da jizya za a rinka babu baitul mali na musulunci saboda zaman da suke suna cin arziki amma yanzu tun da ba a yi yanzu kai wasa ma wanda ba musulmin ba ma sai ya fi ka yanci a garin ku kwarai kuwa kwarai sai ya fi ka dama sai ya fi ka walwalar kasuwanci in ka ga dukiyar da suke samu da arzikin da suke tarawa da cinikin da suke yi free of charge ba lallai harajin gwamnati ma suna bayarwa ba suna shigo da kayayyakin da ku 'yan garin ku musulmin ba ku isa ku shigo da shi ba akwai abubuwa da yawa wanda sun mana fice amma mu a yanzu din a tsarin da ake ciki na rashin adalci su sun fi samun sake da miƙe ƙafa a garurukanmu da jihohinmu sama da mu a inda suke su anan ba su da wani ba su da wani exception ba su da wani togaciya akan wata sana'a ko wani abu da za su komi za su yanzu idan ka ka duba wasu kayayyaki kasuwa mai kayan kasuwanci mai daraja mai kima sai gaba mu bane sun sai abin yana hannunsu wanda duk abin da ya shafi spare part na mota ka duba yin motocin da ake hawa a garin nan ba musulmi ba ne suke da lion share ka duba da yawan mota yawan babur yawan karafuna gayarat abubuwan spare parts da ake canjawa ba mu bane idan ka zo harkar kwamfuta kayan kwamfuta da ake amfani da shi a kamfanoni ko a ma'aikatu ko a menene ba mu bane su suke kawo sai yadda suka ga dama kayan waɗannan abubuwan na ɗauke-ɗauke na zamani da kayan wuta manyan ba mu bane tayar mota line share masu jari mai yawa wanda suke harkar da yawa ba mu bane kayan ruwa kusan ba gidan da babu famfo ba mu bane magani ba mu bane akwai wasu abubuwa ma za ka ga na amfani ba mu bane kwanan rufi na gida ba mu ba ne ƙofofi na alfarma ba mu ba ne duk wata ƙofa da za a yi duk gini duk ginin da ake a garin nan ina faɗin wannan saboda 'yan kasuwan su waye su sani cewa da sauransu a kasuwancin da suke da sauransu hanyoyin samun kuɗi rodi kayan rodi kayan ƙarfe ba mu ba ne sai in irga ma abu ya kai ɗari duka ina ma magana a nan garin na kano nake gaya maka ba wani wuri ba ba mu bane amma wannan yana nuna mana yana nuna cewa muna da sakakkiyar zuciya muna son zaman lafiya kuma mu muna barin wanda ba mu ba ya shigo ya ci arziki a cikin mu amma wannan labarin haka yake in ka je onace ka je inugu ka je kaza ka je kaza baka isa ba akwai sana'ar da ko hauka kake ba ka tunkare ta ba zai yiwuwa kai yanzu shirye-shirye na gidan rediyo da ake yi zaga ana shigo da wasu shirye-shirye tsare-tsare an ba su dama suna zuwa su su amma a kudu akwai jihohin da wallahi ba isa ya hausa ba a gidan rediyo kuma akwai hausawa miliyoyi amma wallahi a musu labarai da hausa wannan wani ma'aikaci yake gaya ya ce wallahi ba za su sun hana sun yi sun yi 'yan kasuwa su bi a ɗan sa musu su ma a musu nasu ko masu zaman gari da zai yi ba amma mun fana har a gidan gwamnati ma a wani wawan wani ma advisor ma ko ba ka wani mu dai mun sauke nauyin mu mu dai muna muna musu muna kyautata musu saboda mun yarda Najeriya ƙasa ce guda ɗaya za a yi kaza za a yi kaza amma sufa haka suke yi ba haka suke yi ba wanda wannan mahukuntanmu ya kamata su gane wannan su san wannan Allah ya mana afuwa idan tsarin musulunci ake ana karɓar jizya asalin haraji fa ba musulmi ake ɗora ba su ya kamata su bayar amma yanzu ina mala yace falam ya'kul jizyatan illa ba'da nuzuli bara'a fi sanati samina annabi bai taɓa karɓar jizya ba wannan haraji kwata-kwata sai a shekara ta takwas bayan Allah ya saukar da suratu bara'a فلما نزلت آية الجزية عند الله سكر آية الجزية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأن إتش آية الجزية إتش آية الله يبيان وأن بس إيماني الله بقى ba su imani da ranar ƙarshe ba ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzansa ba sa yin addini na gaskiya cikin waɗanda aka ba littafi a hannun kitabi yahudu nasara to sai sun bar sai sun bayar da hatta yi utul jizya sai sun ba da jizya wannan haraji malin ce aka da haminan majus sai annabi ya karba daga majusawa hadisi imam البخاري أتشن الجزية والموادعة حديث بجالة ابن عبدة رضي الله عنه ده أهل الكتاب أما بكرب جزية بشي النبي ده يهودا وخيبة to anan gabar karatun mai faɗi take annabi a lokacinsa bai karɓa jizya ba daga hannun yahudu khaiba ba to ibn qayyim yace wasu wanda suka yi kuskure sai suka zaci cewa wannan ya shafi ahlu khaybar ne um hada muftasun bi ahli khaybar yace wannan yana nuna mana rashin zurfin fiqhin su adamu umqi fiqhi mai fahimtar kenan ai abin da ya faru manzon Allah yayi sulhu ne da su yahudawan khaybar kafin Allah ya saukar da ayar da ta wajabta a karbi jizya tunda ya riga ya sulhu da su kafin Allah ya saukar a karba to bayan ya sulhu cewa ba za su bayar ba ha to kuma sai Allah ya saukar da ayar da take maganan a bayar da jizya din yace sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama an yi kajila ahalar kitab hatta yi otul jizyata ya ce ka je ka yaƙi ahalar kitab shi ne ƙatilun ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ka yaƙi waɗanda ba su imani da Allah da ranar ƙarshe ba su ne waɗannan ahalar kitab sai sun bayar da jizya hatta yi otul jizya falam yadkhulu fi dhalik da ka su yan khaibar ba su shiga cikin wannan umarni ba lian al'aqda kana qadiman bainahu wa bainahum saboda alƙawarin ƙulla alƙawarin na sulhun tsohon alƙawari ne kuma bai kamata annabi ya warware shi ba yanzu ana so a mana bayanin me yasa bai karbi jizya a wajen yahudawan khaibara ba kuma mun karanta da ko a baya yarjejeniyar da yi da su shine ga gona ga gari gonakin musulmi na kaibar su je su noma za su ba da rabin amfanin gona su su riƙe rabi akan wannan alkawarin ake da haka annabi ya wadatu da wannan bai ce su ba da wata haraji ba bayan wannan aiki da ya sa su lian al'aqda kana qadiman bainahu wa bainahum ala iqrarihim akan zai tabbatar da su su zauna a garin khaibar وأن يكونوا أمالا في الأرض بالشطر dan su zama masu aiki a ƙasar khaibar ɗin a garin khaibar amma bishatri za su ba da rabin amfanin gonan da suka samu wannan yana nuna cewa idan wanda ba musulmi ba ya zo zai zauna a wurin da yake na musulmi ne yana so ya ci moriya to za a iya yarjejeniya da shi ga gonaki nan ka zauna ka ɗauka ka noma amma ka riƙe rabin amfani ka ba musulunci rabi kuma a haka din da wannan sharaɗin ya ce in kuna so ku zauna a garinmu ku yi wannan in ba ku so ku tafi inda za ku tafi suka ce su sun yadda za su zauna a garin musulmi khaibar ɗin za su noma gonakin dabinan da aka samu a shekara sai a zo a raba gida biyu a ba annabi rabi su kuma su ɗauki rabi za su ci gaba da rayuwa wurin da wannan sharaɗin ne kafiran yahudawan khaibar suka zauna a khaibara amma da tarihi ya canja sun canja abubuwa suna kilimin cewa khaibar ai ta su ce har ma suna iddiayin cewa ko ba daɗe ko ba jima sai sun yaƙi sun kwato khaibar daga hannun musulmi khaibar nan dai da kuka sani da aka je yaƙin shekara ta bakwai annabi ya karɓo ta har yanzu suna nan a rubuce a littattafansu na yahudawa sun bashi gado da jikokinsu da tabakunansu sun ce ko ba daɗe ko ba jima lalle suna wasiyar a je a yaƙi a ciro khaibar daga ƙasar saudiya a dawo da ita hannunsu ta su ce falam ya talifin bi ghairi wannan shine yasa annabi bai ce su ba da wani abu banda wannan shatar din rabin amfani amma waɗanda ba su ba wa talaba siwahum man lam yakun lahu aqdun ka aqdihim wanda ba su ba annabi ya ce su bayar wanda ba su da alkawari ba su kulla wani alkawari kamar yadda suke kulla alkawari da yahudawan khaibar ba sauran kafirai da ba su ba annabi ya karba ya karbi jizya to su ma khaibar din mun gaya muku lokacin sai da Umar ai ya kore su zaman nasu ma su noma su ba da rabin amfanin Umar ya kore su abin da ya faru mun karanta a satin da ya wuce Umar ya tura sayyidina Umar a sayyidina Abdullahi bin Umar ya je ba da lissafin amfani da aka samu a duba babu ha'inci ba zalunci ba kaza wallahi sai ne suka bari ya hau wani saman gida suka rikito shi Umar ya ce to mun kore ku daga yau an daina ma alƙawarin an daina shi ku fita ku ba da wuri to wannan shine dalilin fitan Yahudawa daga Khaibar sayyidina Umar ya kore shi yasa kafirai da 'yan shi'a ba sa taɓa son Umar sun yi ittifaki akan wannan zagin Umar da la'antarsa shi Yahudawa Umar laifinsa a wajensu shi ya kore su daga Khaibar amma me suka yi ha'inci suke su suka karya alkawari ai da ba ana turo yan aike ba daga annabi yana turowa amma yanzu sun fara kokarin kashe dan aiken mutumin da aka rikito shi daga sama Abdullahi dan Umar ai da kwaran kwana da karan kwana da ya mutu ai to shine sai ya kore su وصار لهم حكم wato ghairihim min ahli kitabi da haka yahudan khaybar sai suke da wani hukunci daban wato a ban sunan shi sabanin sauran ahli kitabi to kun ji dalilin da yasa ba a karbi ne jizyan nan ba ba a karbi harajin nan a wajen yahudun khaybar ba wannan shine dalili da yasa ba a karba ba saboda sulhu da annabi ya yi da su za su noma za su ba da rabin amfani to yanzu wannan hukuncin ai kaga bai shafi sauran ahlul kitabi ba wanda ba su tun da ba yi wannan alƙawarin da su ba walamma kana fi ba'd ad-duwali allati khafiyat fiha sunnah yace an samu a wasu dauloli wanda sunnar annabi ta koya gare su wannan bayani na ilimi ya koya gare su ko ga masanan su sai aka samu wasu daga cikin su ta'ifa minhum suka ainihin wato kirkiwar wani littafi da suka yi shi na ƙarya a taƙuhu wa zawaru su suka tanade shi su suka yi shi fojiri na ƙarya suka ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama asqata an ahli khaybar aljizyata ai annabi ya ce ya sauke wa mutanen khaybar su babu su har abada ba za su ba da jizya ba kuma aka sa hatimin ali bin abi talib da kuma hatimin sa'ad bin mu'az da wasu jama'a cikin sahabbai wannan yasa wanda ba su fahimci sunna ba faraja alaman jahilar sunnata abun ya yaɗu ga waɗanda suka jahilci sunna ba su gane ba wa zannu sihatahu suka magaci cewa wannan magana wai gaskiya ce da haka fa ajra hukumahu hatta ulqiya ila shaykhul islam haka suka ta gudanar da hukuncin cewa ai gaba daya daga yau khaybar indi yahudu khaybar ne indi wanda yake khaybar ne shi ba zai bada jizya ba wanda ko ba haka bane ba Umar ma kore su ma to kaga hukuncin ya tagayyar hukuncin kenan ya canja wata ranar shekul islam aka bujiro masa da wannan matsala na cewa ai ahlu khaybar wai su ba za su bada haraji ba kuma aka ce ya taimaka wajen zartar da wannan hukunci da wannan doka an yu'ina ala tanfidhi wa basaka alai sai tofar da yawo akan takardar wannan takardar da aka kawo mai da wayan hatimin ali bin abi talib dan ya nuna cewa mai ƙarya ce takardar zur ne kawai ba mamaki yahudawa ne ma suka rubuta ko kafirai ne suka rubuta da haka shi yayi baski akai yau abin nan in mutum ya tofar da yawo akan abu yana nuna abin banza ne bai da amfani ko ba kamar sadalla ala kadhibihi bi ashrati awjuh ibnu taymiya kenan yazo ya fara bayani yace ai wannan takaddar ma ta ƙarya ce fuskoki guda goma za mu tabbatar muku ƙarya ne na ɗaya minha anna sa'ad tuwfiya qabla khaybar to sa'ad din ma kafin khaybar ma ya rasu wacce ya ƙare ai wa minha anna jizyata lam takun nazalat ba'd to kuma a lokacin da annabi yayi maganar yarjejeniya da su ma ai ba a ma saukar da jizya ba ba mun karanta ba sai daga baya Allah ya saukar da ayar jizya wa minha annahu asqata anhum al-kulfa was-sakhr wa lam yakunu fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya min wad'i al-muluki az-zalama wastamarra al-amru alaiha kuma annabi ne ya dauke musu dukkan wani nauyi da dukkan wani wahala da da za su yi a wannan lokaci yace kodatu a ba ni sunan shi da biyan wannan nauyi da aka dora wannan magana ba a yi ta a zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam kawai wasu masu mulki ne azzalumai suka sa aka rubuta wannan takarda kuma al'amari ya ci gaba da gudana akan haka wa minha anna hadha alkitab lam yadhkurhu ahad min ahli ilm wannan takarda ba wani malamin shahararre cikin malamai ilimi na duniya da ya ambaci wannan bayani cewa wai annabi ya saryar da jizya ya saryar da haraji ga mutanen khaibar لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ولا غيرهم كما لمن سيرة كما لمن حديث كما دي بلا ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم لم يعرفوا أنهم يعرفون كذبهم أزامن السلف الصالح مغبتان وقريب با وندي بيّن وانا تكدا سيدة قبايا saboda su sun san cewa salaf magabata cikin sahabbai da tabi'ai sun san ƙarya ne wannan magana walamma kafiyati sunna zawwaru zalika wa sa'adahum tam'u ba'd al-kha'inina lillahi wa lirasulihi ولم يستمر amma yayin da sunna ta buya ba a karantar da mutane sunna ba a wannan lokaci wasu suka yi ƙarya suka yi tazwiri suka yi fojirin na takarda kuma aka samu kwaɗayi shine tama na wasu masu ha'intar Allah da manzan Allah in ji ibn qayyim yace amma abun bai ci gaba ba hatta kashe Allahu amra sai da Allah ya tona asirin abun wa bayyana khulafa'ahu khulafa'ar rusul butlanahu wa kalibahu wakilai halifofin manzanni da suka zo daga baya suka ce wannan abun ƙarya ne ba daidai bane ba annabi ne yayi ba kuma babu shi a musulunci to daman ina so ku gane wani abu gaba da muhimmanci a nan duk lokacin da mai ƙarya yake so ya da ƙarya to sai yayi kokari ya danne karatun sunna duk wanda mai barna yake so ya yada barnarsa to sai ya hana karantar da sunna sai ya hana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina so mutane su gane cewa yancin mutane ci gaban mutane ɗaukakan mutane wayewar mutane yana cikin karantar da mutane hadisan annabi da sirarsa da tarihinsa abu na biyu kun ji anan ibnu qayyim yana cewa an samu su azzaliman sarakuna azzaliman shugabanni suka taimaka wajen yin wannan ƙarya don su bushe wani haske na musulunci wani hakki na shari'a na addini to har yau har gobe idan aka samu azzaluman shugabanni ana iya amfani da su a danne wani hakki na islama ko ma a hayi wasu da sunan islama su zo su ɓata musulunci su yi wa addini ƙarya su faɗi maganganun da ba haka suke ba don su yada a cikin jami'ai kuma suna iya ƙoƙarin su ga yaya za a hana karantar da sunna yaya za a hana yada da'awa ta sunna a cikin al'umma don sunna karatun sunna da'awa na sunna shine yake wayar da kan mutane yake bayyana musu haƙiƙanin shari'a dan bid'a baya son sunna baya so a karantar da sunna haka duk inda azzalumin shugaba yake baya son sunna baya so a karantar da sunna shi yasa za su iya yin tarayya wajen su haɗa kai da ɗan bid'a da azzalumin shugaba su haɗa kai wajen murƙushe da'awa ta sunna ko karantar da sunna a kowane lokaci a kowane zamani wanda ya kamata mutane su fahimci wannan amma in dai ana karantar da mutane sunna ana karantar da su tarihin annabi abinda manzo Allah ya karantar to ana nuna true rayuwar da musulmi ya kamata yake kenan kuma zai zama wayayi yana da yanci amma lokacin da aka wayi gari aka kazantar mana da sunna aka nuna mana kyamar karanta tarihin annabi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan tunda an kore mana wannan sai a zo a kwafe mana makwafinsa da matabarna so da yawa yanzu za ku ga yara suna kokari matasa su bude majalisi a unguwanni suna karantar da littafai na sunna suna da'awa ana sallah akan lokaci ana kaza sai a haɗa baki da wasu 'yan bidi'a a unguwar wai da sunan su manyan unguwa ne ko da abokan manyan da su suka naɗa kansu ba Allah ne ya naɗa su ba su zo su yaƙi karantar da addini a ƙararra su hana sallah a wuri ko su hana karantarwa a wuri saboda me saboda son zuciyarsu to a wannan lokacin kuma za ka ga a unguwar kuma akwai dandalin 'yan wiwi akwai dandalin 'yan taba akwai inda ake kwacen waya duk ba sana ba akwai inda ake faɗewa mata duk ba sana ba idan an zo biki babu barnar da ba a yi anguwar a yi tsiraici a yi tsiya a aikata duk abin da za a aikata duk wannan manyan unguwar ba su yi magana ba amma in yara matasa suka tashi a halin suna za su rinka dan majalisi dan sa ya speaker su guda ɗaya za su rinka karantar da riyadu salihin da bulugul marami to a lokacin za su sha zagi wallahi akwai majalisin da na sani malam idan suka tafi kasuwa suka tafi sana'a su wallahi kashi kashi ake ɗiba kashi a kwano sai a zo a zuba a randarsu da suke alwala da ita kashi akwai inda ake jifa jifa wasu na sallah ana jifa su kawai wai fa su za su yi sallah za su yi sallah karfe ɗaya su ba za su bari sai biyu da rabi uku saura ba haka ne mana za su yi sallah karfe uku da rabi ba za su bane sai hudu da rabi ba magariba da isha'i da aje a ta surutu a ta hayaniya a unguwa su za su zo su zauna su samu dan malamin su ya zo yana karantar da su akwai wurare da yawa har yau har gobe an hana a buɗe majalisi akwai yadda hadisin annabi an hana amma yan matan unguwar kuma samari suna zuwa suna keɓanta da suna lalata da su a fili da wanda za a ɗauke su a vespa da wanda za a ɗauke su a lifan da wanda za a ɗauke su a bakar mota da wanda ana kallo wannan duk ba hana ba amma in yara suka ce zan zo su yaɗa suna su yaɗa karatu sai a hana su a kai su gurin DPO a kai su gurin 'yan sanda a kai su kaza a kai su kaza a kai su kaza iya rashin gatan su iya wulakanta su za a yi Allah gane da mu dan haka shine nan ibnu qayyim yake faɗa khafiyatu sunna din nan da yake cewa sunna ta buya ana bunne sunna mala ana bunne da awar sunna ana bunne karantarwa da in aka bunne sai a kawo barna a dasa daman shi dan bid'a baya samu ya sake yayi bid'a sai inda ba sunna yanzu kamar shi'a duk inda ahlus sunna suke in shi'a ba sa son wani unguwar ma ba sa iya zama kuma duk yanda za su yi kori sunna auren sai sun kora to shi kuma karatun sunna duk inda ake karantar da mutane za ga bid'a ba ta da karfi a wurin insha Allah ko da bata mamaye tsungar ba za ga dai iya kewayen dai kam ana dai bin annabi to wannan ne ba sa so saboda malami ahlus sunna shine zai zauna ya karanta nassi ya karanta shi daidai kuma yayi bayanin nan don Allah sai ya roki Allah ma Allah ya sa ya faɗi daidai amma malamin bid'a zai zo ya karanta nassi in ya zo sai ya canja gashi zai ja muku ayar kuna ji ya ja muku hadisi in yazo sai ya murde fassarar ya wuce kawai saboda ya dasa tsiyarsa a wurin ya ci gaba haka suke yi amma alhamdulillah yanzu shabab suna karatu matasa suna karatu ana sauraron ilimi suna tana yaduwa kamar gobarar daji a ko'ina in ba ka yi ɗanka yana yi in ba ma ya yi yarka tana yi budurwa kana nan kana fada da suna budurwa yarka budurwa wayarta a cike take da videos da da karatuttuka audios na malaman sunna ana sunna gidanka baka sani ba kana yaƙata ba mamaki matarka kuma yar sunna ce kana ta bala'i tana kiran malamai na sunna tana fatawa tana ce amma dai da Allah a boye kar a faɗa wallahi mala akwai mutumin da na san shi ne a dawaci sunna saboda gaba da kiyayya da sunna wallahi mala yassa ita kuma Allah ya kaitar da ita ta gadi ta ce tana so ta shiga makaranta ta je a koyar da ita addini ta sa hijabi da niqabi yana burge ta dan da ta sa hijabi da niqabin nan sai ya zage ta shire subhanallah wai ta sa hijabi ta sa niqabi ta yi kama da me ahlus sunna makaranta fa ba zai shigar da ita ba sai dai ta rayu a haka haka yarinya na haka ta je ta shiga makaranta a ɓoye in za ta fita makaranta sai ta kwalliya ta cakare ta watsa gele ta sajan baki ya gal ya gal haka bintu za a tafi ne to Allah kiyaye dawo lafiya ashe makaranta za ta bi tana fita sai ta biya ta gidan wata kawarta ko ta yar uwarta ko ta je ban ɗakin makarantar sai ta canja ta sa hijabin ta niqabin ta shiga aji ta sha sunna ta sha karatu in an tashi kuma ta koma ta je ta cire kayan ta dawo a haka a haka take yi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ke wannan yarinya ce fa karama budurwa ba a auren ta ba ana yakatta akan kattin sunna a gidan ta ce tana son hijabi tana son niqabi amma ina babanta ya ce sai gele yanzu ka ga magana a sa hijabi da niqabi Allah ne ya faɗa ai magana saka hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yujnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ne ya faɗa to me zaka hana yarka ta sa hijabi a zauna a gida kar a fita a yi tabarruj wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli al bayt wa yutahhirakum tatheera duk magana Allah ne Qur'ani ne wannan Allah ya ba mu dacewa kai mu koma kan maganar haraji ko yanzu dai idan har kun ji wani zance na cewa an sauke wa mutanen khaibar haraji ba za a biya wannan magana ba ta da karfi ba ta da hujja mala yace wa lam ya'khudhu al-jizyata min ubbad al-asnami wal hukunci kenan fa qila la la tu'khadhu min kafirin ghayr ha'ula'i wa man dana dinahum iktida'an bi akhdhihi wa tarkihi wa qila tu'khadhu min abadati al-asnami min al-ajami duna al-arabi والأول قول الشافعي وأحمد في رواية والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم ولم يبق بأرض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك قالوا وقد أخذها من المجوس ولا يثق أن لهم كتابا ورفع ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار بل عباد النار أعداء إبراهيم وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إهدى ثلاث إلى آخره sai magana ta gaba har yanzu dai akan ita wato harajin jizya malai yace ya tabbata cewa annabi bai karbi jizya ba daga hannun mushrikai ubadul asnam walam ya'khudh al-jizya min ubadul asnam kun san akwai a cikin kafiran akwai kirista akwai yahudu wannan ana ce da su ahlul kitab duk inda ka ji qur'ani ya ce ahlul kitab to ana nufin yahudu da nasara ne abin da ake nufi da ahlul kitab masu littafi kirista yana da littafin linjila da yake da'awar yana bi yahudu yana da littafin mai at-taura shi yasa aka ce ahlul kitab to a shari'a suna da wasu hukunce-hukunce nasu da ya shafe su su waɗannan kafirai ne amma suna da hukuncinsu daban saboda akwai littafi akwai annabin da suke da'awa suna bi duk da cewa ba wai akan gaskiya suke ba kuma sun bata da'awar sun caccanya to akwai kuma mushrikai su ne abadatul ausan ko asnam masu bautar gunki su ma kafirai ne mutum ya sa gunki na itace ya sa gunki na dutse a gaba ya bauta mai kaji uku akwai kuma kafare tsantsar kafiri shi ba kirista ba shi ba ba yahude ba ka gani shi kuma ba mushriki mai bautar gunki ba kawai shi arne ne kafiri ne kawai ai akwai su ko za ga wanda shi ba ya zuwa coci bai supporting kirista bai supporting yahudawa kuma shi bai bautar gunki ba amma shi ne kawai kafiri arne ne kawai maguzawa kenan ina fata ana fahimta tayyib su kiristocin kashi-kashi ne suwa a cikin kiristancin sun rabu kashi-kashi-kashi haka su ma yahudawa su ma mushirkan kashi-kashi akwai masu bautar ice akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar macizai ma akwai masu duk dai gashi nan akwai masu bautar duwatsu akwai masu bautar mutane akwai masu bautar wuta akwai masu bautar al'aura farji shi ne allansu ƙwarai kuwa akwai masu bautar shanu ta gaunin dun mushirkai ne ya abu na gairar Allah to duka wannan mu idan an zo ce ake kafirai to wai wannan islamin wai yanzu shine wai ba a wai dan me zaka ce musu kafirai ne waye kafiri duk wanda ba musulmi ba shine kawai a Hausa kuma mu muna cewa arne wannan a Hausa ce ko ba ka bane shi ba shi duk wanda ba musulmi ba sunansa waye arne ko ma wani gurin sai anne to ba sa so a ce musu arna wani ma in kace mai arne wani sai kai ka wai kara wanda me za ka ce masa arne ko kuma dan me za a ce kafirai to ya za a rinka cewa suka ce wai sai dai a rinka cewa waɗanda ba musulmi ba yanzu shine sabon wa'azi na zamani kenan na sassauci kenan ka san yanzu zamani ne na sassauci ana son ta samu da sassauci da dan daga kafa daka duk inda Allah ya zo ya ce kafiri sai ka ce wanda ba musulmi ba in ya ce mushriki sai ka ce wanda ba musulmi ba in ya ce kaza sai ka ce wanda ba musulmi ba wannan shine lafazi da yanzu aka yarda da shi wato masu addinin zamani kenan yan abu nan dai kun dai gane dai ko a lallaba a tafi abu nan sauri kawai ka ce wanda ba musulmi shi kenan kar ka ce kafiri ko da Allah ya ce kafiri kar ka ce mushriki ko da Allah ya ce mushriki Allah sauke amma mu kuma kun ga Allah fa zagin sa suke zagi Allah ya zagi gashi nan a fili a rubutun su suna faɗa a maganganunsu ma suna faɗa su ba su ma yadda fa da shi ba wanzan Allah nan da muke ta masa salati muke ta tutiya da shi mu shine namu su ba su ma yadda da shi ba amma wai a hakan wai sai a ce wai wai ka zo ku haɗu da wannan wai ku tafi to ku je ina ina za ku je wuta ha ina al'amura sun canja kuma ba mamaki fa kaga mai wa'azi mai da'awan addini yana faɗin haka da ba mamaki wallahi a karatu ka ji wani yana ta faɗa zai na ce musu arna zai na ce musu kafirai a ce wanda ba musulmi ba kawai yanzu fa bari in gaya muku wani abu guda hatta uslubin wa'azi yanda za mu yi wa'azi yanda za mu karantar a faɗa abu yanzu su kafiran su ne suke tsarawa su bayar yanda za a rinka gaya mana yanda za mu faɗa yanzu abin da suke so kenan da tsare-tsarensu da samina da samina da tarurruka ana iya yin taro a gayyaci manya-manyan malamai a gayyato manya-manyan kaza sai a ce yanzu al'amura sun canja ya kamata ku canja lafazin ku kaza kaza kwarai da gaske hatta za ku ga wasu wurare ma da ake in an yi bayani akan yahudu da nasara da wani sauransu sai ga ana cewa a daina faɗa akwai wasu abubuwa da lokacin faɗansu bai yi ba zan faɗe su yanzu ba amma dai matasa ku yi karatu ku riƙe addini wallahi kun ga wannan musulunci wallahi in ba ku tsaya kuka karanta shi kuka fahimce shi ba sai mun waye gari mutanen nan sun hana mu karanta addini nan gaba ɗaya by the way or the other a hankali a hankali a hankali ana sa mana cire cire ana sa mana a cire mana sansa a cire masa mana ƙaunarsa a nuna mana kin zuwa sallar jam'i ba matsala ba ne a a yi ta rage harkar masallaci da gina masallaci da wuraren da'awa a yi ta kafa dokoki masu tsanani nan gaba dubu duje masallaci da wata makaranta sai ya zo ya rijista sai ya yi kaza sai ka ka ɗauka wani abin Allah ne suka sa a gaba a'a wata manufa ne kisa mummuki ne ma ba mu taɓa ji kun kafa wata doka na gina coci ba ko mu taɓa ji kun ci ga wata doka dan wani ya gina coci zai buɗe ta ba zuwa suke suke a su amma masallaci kuma kun sa ido da an ga asumiya masallaci ce ta kai ƙara to wasu suna gina masallaci ba a sani ba waye ya ce dan za a yi sallah sai ya nemi izinin ka waye taɓa faɗa ba ba wanda ya faɗi wannan alfarma ce kurin ake da kara to amma su an kyale su su gina tafka tafkan coci cocin su a garurrukan mu ma a ƙauyukan mu masu je sai a gina cocin miliyan ɗari a ƙauyen da bai fi mutum goma wa cikin kirista ba wani wanda yake tuhuman sai cewa sai ya je ya nemo izini a wajen wane ko sai an zo an buɗe masa ko sai an yi kaza amma masallaci ba baka isa ba a ta zunguro maka takardu ana cewa kaza da sauransu abubuwa ga sunan malam abubuwa na addini sai ga ana baya-baya da su an fi taimakon barna ku lura duk wani shiri a gidan talabishin ko gidan rediyo da yake yana taimaka wajen lalata tarbiyya an fi sa shi an fi kashe masa kuɗi an fi taimakonsa kuma ana yaɗa shi ana kallo yanzu duk gidajenmu ya yaɗu da shirye-shirye na rashin mutunci da ake yi na lalata tarbiyyar mata lalata tarbiyyar yaya duk gashi nan a wayoyi da kuma talabishin duk muna gani kaga abu wani in abun aka sa shi ba za ka ɗauka a garin nan ake yin sa wallahi yara su gani kana so ko baka so matanka su gani kana so kuma is sponsored an ɗauki nauyi ana kashe mai makudan kuɗi bai zai taɓu ba in wani dalili ya faru ko a gidan rediyo ko na sauransu in shirin addini yazo za a iya cire shi a sa wani abu amma wancan shirin da suka biya kuɗaɗe ba a iya taɓa shi an ba shi lokaci nutsuwa ake yi sosai saboda shaidan shine malamin abu kuma a hankali a hankali duk abin da ake yawan sashi ana gani ana yawan sashi ana jin sa sai yayi mana tasiri akan ƴaƴanmu da jikokinmu da tattabakunanmu da mu kanmu wallahi amma laifin waye laifin shugabanninmu ne waɗanda suke gaban mu ya kamata duk wani shiri da tsari da za a kawo shi a gidan talabijin ko gidan rediyo a tsaya a karanta shi a duba duk abin da ya ci karo da tarbiyyar mu da al'adar mu da addinin mu ya kamata a hana shi a ce bara a sashi anan ba a kai shi wani guri a sashi amma yanzu matsalar waye ba da kuɗi ne kawai duk wanda ma zai yi magana sai a tura masa aje a ganshi shikenan malam akwai shirye-shirye suna nan bila adadin ba sai na kira suna ba wanda yau ake haska su na gani da ido abun ba daɗin gani ba daɗin ji da ya shafi mata da ya shafi 'yan mata da ya shafi rayuwa hatta gida fa al'adunmu fa ta zamantakewa ya za mu kyautatawa matanmu ya za su kyautatawa mazajensu ya za a yi ladabi ya za a yi zaman aure yanzu ana nan ana ta bi ana ta rugurguje shi mala ka zo kai ta rikici da matar kamala ta ce ai a rediyo ta ji ko a talabishin ta gani ko a wata tasha ta gani wannan shine yake nuna mana muhimmancin mu samu shugabanni mu samu shugabanni masu tsoron Allah masu addini duk lokacin da shugaba ya zama bai da addini akwai matsala wallahi dole ne mu zaɓi wanda za su kare mana interest ɗinmu na addinin mu a koyaya saboda mu ba mu da wani abin da ya fi mana addinin mu yi kamar muka waye gari addinin ana rugurguje shi tarbiyar ana ɓata ta abubuwa da da a garin nan ba a yin su yanzu ana yi wallahi da a garin nan wani mutum wai ya zo wai a titi wai ya kafa ya ajiye mota ya ta kiɗa yana rawa da mace da namiji wallahi da ba a ya Kano amma yanzu a babban titi in ba su a ba titin gidan gwamnati ko titin gidan sarki wallahi za a samu mutane zo su kafe mota balagaggun yan mata za su zo malam daga su sai singileti ɗuma ɗima da su a saka kiɗa akan mota babban sufika katuwa a kunna su toshe hanya suna rawa suna kada jiki suna kallon wani abu kuma ana kallo kuma ubin da isa yi masa magana amma wallahi da a garin nan ba a yi ba a yi kuma ba wani jami'in tsaro mai kula da hanya mai ba da hannu da zai ce ya kuka toshe hanya hanya suke kashewa su sa gosulo kuma rawa kullum suke da kiɗa suke yi wai tallawai suke wai ba faɗa biyar mu ne ba al'adar mu ne ba 'yan garin mu ba kawai zuwa suke suke yi amma za su ɗabi yaranmu ƙwarai kuwa a sa yaranmu ya yi aski yaron mu za a sa ya aski ya saka gajeren wando a ɗauko yarinyar mu ko a ɗauko ta ƙabila ko na musamman su haɗa su kiɗa su yi rawa a titi kowa yana kallo muna kallo muna gani a garin mu fa inda muke da yanci kai yanzu ka isa ka je jiha su ka sa rawani da dogon riga ka ce a zo a ja aya da hadisi a yi bayani yara su yi kaza kai ka isa me zai yi ba wannan rauni malam rauni suka ci bacce magana harkar kaɗe-kaɗe na biki da abubuwa da ake abun baya ganuwa ko jiya din nan na zo wucewa ta wani layi na ga wasu yara yan mata suna sauka daga adidai sau na ce tak Allah mai haƙuri ne dole a samu ambaliyar ruwa a wani guri ko kuma ruwa a wani wallahi kawai ba ya musulmi malam yarinya ce malam ta yi kwalliya ta feke ta matse ta yanda ta fito titin nan ka babba zai tsallaku ba ya kal ya kal ya kal ce kai wallahi malam kuma musulma ce komi ma babu a jikinta dan gyalan ma da ake yafa ma an jefar da shi malam kuma wallahi malam karka tona ba mamaki babanta yana sauran kofar gida ciwon suga ya kusa kashe shi kwarai kuma ba mamaki yarinyar da ta yi wannan kake mamaki a gidansu da kyar ake iya tuka tuwon masara da miyar kuka da daddare wallahi amma ina take samun kuɗin wasu suke ɗaukar nauyinta take wannan da ƙungiyoyi da mata suke shiga ana ba su kuɗi ana koya musu batsala duk akwai su barkate ina so in gaya muku wato an sha mu da yawa da haka dole ne samari ku yi karatu ku yaɗa sunna ku yaɗa da'awa ku yaɗa addini ku yi bayanin gaskiya ko da tana da ɗaci kuma mu kula da gidajenmu malam ya yi mana bayani akan abratul asnam shikenan faƙila a wani ƙaulin na malamai suka ce la tu'khad min kafirin ghayra haula kafiri wanda ba ahlul kitabin nan ba to ba a karba a wannan wani ƙauli ne ba kafiri haka ba baya ba da wannan jizya da wanda suke addini irin nasu saboda ai koyi da abinda annabi ya karba da ya bari iktidan bi akhdihi wa tarki wasu kuma suka ce a ajamawa masu bautar gunki cikin ajamawa wanda ba larabawa ba ana iya karɓar jizya a hannunsu dunal arabi zancen farko zancen imam shafi'i ne da imam ahmad a wata riwaya zance na biyu zancen imam abi anifa da imam ahmad a riwaya ta daban suka ce ya na lam ya akhudha min al arabi me yasa a tarihi annabi bai karbi jizya daga wajen larabawa ba yace li anna furidat ba'da islamin an farlanta jizyan ne bayan sun musulunta yi da haka a lokacin da suke larabawansu lokacin da ainihin suke rayuwarsu Allah bai saukar da dokar a saukar a karbi jiziyar ba don haka karɓar jiziyar sai da su larabawan suka musulunta shine a tarihi aka samu annabi bai karba wajen su ba amma ba wajen ba su cancanta su bayar ba walam yabqa bi ardi al-arab mushrikun kuma a nan lokacin ba wani wanda ya saura cikin mushrikai a ƙasar larabawa ballantana a ce kaza wannan shine ra'ayi shi yasa yace gaza ba'da al-fathi tabuka annabi yaje yakin tabuka bayan fatu makka da a ce a andul arab kasar larabawa din akwai mushrikai ai da su suka fi cancanta ya lunahu cancanci wato karban wannan mukanu aula bil ghazwi min al-ab'adain su suka fi cancanta a yaƙe sama da wanda suke al-ab'adin wanda suke nesa daga bu'ud ne duk wanda ya lura da sira da kwanaki na yakukuka na musulunci da tarihin musulunci zai san cewa al'amarin haka yake ƙalu wasu malaman suka ce annabi ya karɓa daga majusawa majusawa su ne mushirkai masu bautar wuta majus mutanen farisa wala ya sihu anna lahum kitaban wa rufa kuma magana cewa suna da littafi wai an ɗauke littafin bai inganta ba kenan a cikin masu bautar wani Allah da akwai masu bautar wuta wuta ɗin nan da kake gani malam mutum sai ya zo bunka ta ya sa ta a gaba yana kiranta ita ce Allahnsa subhanallah wuta fa wani kuma ruwa yake bauta wani iska yake bauta kai Allah mun gode maka ai na gaya muku mun yi tafiya an nuna mun je can kasar Benin muka je wani gari wuta aka kai mu gurin tarihi inda turawa suka zo sama da shekara 200 da wani malam sun zo sun dasa wata tsiya malam mutanen garin malam suna bautar maciji ni an gaya mun ban yadda ba na ce in je sai da na je har gurin na kurulla na gani macizai ne a daki iya ganin ka kuma muka hira da mutumin da yarensa ana faɗa ana fassara mana yanzu ku wannan su ne Allah suka ce kwarai kuwa masu rai kwarai kuwa masu rai kuma abin mamaki ka san me mace dan a wata sau ɗaya suke fita a wata sai a buɗe sai su shiga gari su je su ciwo abinci su dawo daga watan nan ba za su sake komawa ba ba za su sake fita ba suna nan cikin ɗaki kuma ba a kashe maciji a garin ba a sai da shi a garin saboda Allah ne shi wallahi wasu kuma a cikin garin ba su yadda da macijin ba su kuma gunki aka nuna mana gumaka wani gunki an nuna ma ɗan ƙarami sai a ce wannan shekararsa ɗari biyu an firit da shi ya buɗe ya fita daga hayyacinsa sai ce su ma haka suka gada an ajiye shi ana tsiyaye masa giya ana masa gada akwai wata tukunya katuwa da magani tukunya ce ta kasafa sun kife ta suka ce shekarar ta ɗari biyu a wurin na ce ɗari biyu suka ce ba a ɗaga ta sai duk bayan shekara ashirin sai a ɗaga ta sai a buɗe ta sai a zuba ruwa a ciki sai a ta ɗiba ruwan ana wanka da shi duk mai matsala in ya wanka da wannan ruwan ya gama warkewa wata bishiya ita kuma gata nan sun ta mutu ta mutu sun sa mata likafani suka ce shekarar ta ɗari hudu iyayen su ne suke bauta mata sun lullube ta su ma in sun zo suka ce duk wanda ya shiga matsala a gari ko bai da kuɗi ko yake da matsala sai zo ya tsuguna ya roƙa Allah ba ba kwa kira suka ce ai wani abin nan ai wannan su ne ai wannan wurin daga nan turawa suke sauka su sauke zango su shiga su kamo bayi kusa da teku ne a wurin duka bai wuce minti goma ba za ka isa teku kana ma hango teku daga wurin kawai sai dai su dora su baƙaƙe kawai a tafi da su ka gani sun basu da bautar wani Allah kuma suna ɗiban su zama bayi su yi ƙasar su sai musu bauta duk wanda ciwo ya kama shi a hanya kafin a je ƙasashen turawan sai a ciro shi daga kwale-kwalen sai a tsunduma shi a cikin teku sai kifi ya cinye shi ba za su sha wahala su kashe mai kuɗin magani ba haka suka yi taimana da mu da kakanninmu a badagiri ma a nan najeriya akwai wannan wurin no return kofa ce wadda ake shiganta ake zuba bayi a je a kai su wai wanzu waɗannan wai su ne za a ce wai su suka san yancin ɗan adam wai su za a bi ku hana mutane bin ƙur'ani ku hana su bin addinin allah ku zo ku tallata musu tsiya Allah ya mana afuwa malayin shi wala farka bai na ubadil usnami wa ubadil da akwai masu bautar gumaka da masu bautar wuta ya ce ba bambanci tsakaninsu ya ce bal masu bautar gunki ma dai suna da riko ai da addinin ibrahim malam ya kun fi ubadin dari ai mai bautar gunki zai dan tuno isra na ibrahim da babansa aiko can bautar gumaka din nan suna tunanin cewa suna riko da addinin Ibrahim duk da annabi Ibrahim din ya saba musu amma mai bautar wuta fa ai shi ya mafi shedanci da rashin mutunci wuta kuma yace masu duk inda mai bautar wuta yake yana cikin makiya annabi Ibrahim duk mai bautar wuta da an ambaci annabi Ibrahim zagi ne yace haka sunnar annabi ta tabbatar kamar yadda yazo a cikin sahihi Muslim annabi ya ce idan ka haɗu da maƙiyinka cikin mushrikai to ka kira su zuwa ga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku zuwa ƙarshen hadisi riwayar imam muslim kitabul jihad hadisin buraida radiyallahu anhu mugira ya gaya wa amil kisra mai aiki wa kisra ya ce amara na biyu na an nuqatilakum hatta ta'budullah wa da'u an tu'addu jizya annabi mu ya umarce mu mu yaƙe ku ko ku zo ku yi musulunci ko kuma ku zauna a ƙasar musulmi amma ku ba da haraji ku bauta wa Allah shi shi kadai ko kuma ku bada jizya riwayar bukhari ne a kitabul jizya da muwada'a ya gaya wa annabi ya gaya wa qurayshawa kar sallallahu alaihi wasallam da quraysh halakum fi kalimatin tadinu lakum biha al-arab wa tu'addu wa tu'addi al-ajamu ilaykum biha al-jizya qalu ma hiya qala la ilaha illa Allah manzo Allah ya tallata wa qurayshawa ce kuna son wata kalma da in kun bita kun karbe ta la ilaha illallah kenan duk larabawa za su bi ku za su yi muku da'a kuma ajamawa wanda ba larabawa ba za su rinka ba ku jizya suka ce wani kalma ne wannan ya rasulullah ya ce ku ce la ilaha illallah kaga wannan yana nuna cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah shi ba zai bada jizya ba amma wanda ba shi ba zai bada zai bada jizya larabawa za su ba ku jizya kuma za su bi ku kaga dai ana nuna mana haraji haraji ya kamata ba wanda musulmi ne ya kamata ya bayar ba amma al'amura sun canja yau Allahumma illa haraji na kamfanoni yanzu kamar a ƙasar musulmi wani ya buɗe kamfani yana samun kuɗi to wannan gwamnati za ta iya samun haraji ya biya saboda a gina ƙasa yanzu duk irin rashin wutar lantarkin nan duk da muke fama da shi da wutan titi da babu da asibitocinmu ba gadajen kwanciya duk kamfanonin da suke garin nan da suke samun kuɗin nan da shi gwamnatin jiha ta samu haraji suke karɓan kuɗin suna gyara mana asibitocin da ai da sun saboda ai a garin suke suna cin moriyar garin suna samun biliyoyin kuɗi wani kamfanin ma ba namu bane ba na ɗan garin bane ba ma na ɗan ƙasar bane mutum ya zo daga wata ƙasa ya zo ya samu fili iya ganin ka tun da kamfani zai a bashi wuri kyauta ya rinka samun biliyoyin dalolin kuɗi amma ka bincika ka ga ita jihar nawa take karuwa da shi babu in ba sa'a ba ma in yazo za a ba din sai waje a ba wani babbacin hanci a ce to ba sai kun bayar ba duk waɗannan kamfanoni da suke kewaye da mu suke samun arziki suke samun kuɗaɗe to za a iya ɗora musu wani haraji da za su rinka biya a gyara mana asibitocinmu a gyara mana hanyoyinmu a ɗauki su ɗauki nauyin wutar lantarki na bakin titi su ɗauki nauyin abin da ya shafi kulawa da makarantun firamare da waye za a iya din ragewa inda aka ci gaba haka ake yi amma yanzu matsalar shine wa ka sani a gwamnati in kana da manya ba za ka bayar ba yawa ko a rubuta ma miliyan ɗari ka je ka ba da dubu hamsin kawai shi kenan sai a ce ai ka gama biya haka ake yi wani mu yi haƙura haka ko kasance an shiga babinsu amma wallahi Allah ya sani Uh, da yawa akwai harajin da ya kamata a ce a mu dai jihohinmu na musulmi kamfanoni kawai da muke da su za su iya rike mana abubuwa da yawa inda ba don corruption da cin hanci ya yawa ba amma fa wani lokacin ba laifin kamfanonin ba ne yawa su ma suna zuwa su yi dan abubuwa don yi hidima a wasu wurare da haka za ka je ka yi hidima ne ka yi kaza ka yi kaza sai a ɗauke ma kawai ai babu kuɗin banza irin kuɗin gwamnati a wajen maki kudin gwamnati shine na banza ba a yarda da shi ba ma'ana wato ba a mai da hankali a karbe shi a taimaki talaka ba sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya ba su tunani manzo Allah ya sulhu da ahlu najran mutanen nasara najran ne ya sulhu da su amma ga abin da za su bashi alfaihul ullatun wa ariya za su bashi wasu kayan kwalliya 30 dir'an riga 30 wa 30 farasan doki 30 وثلاثين بعيرا راقمي ثلاثين وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ثلاثين ثلاثين أقوى نوعي daga cikin nau'in kayan yaƙi yagzu biha yagzuna biha wanda suke yaƙi da su wal muslimuna daminuna lahum da kuma kayan aro shine wa ariya da ya faɗa a farko musulmi kuma sun yarda cewa in sun karɓi aron za su maida musu hatta yarudduha alaihim za su mayar musu in kana bil yamani kidatun aw ghadratun على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص a yaman akwai makida akwai kafirai akwai kiristoci akwai kuma yaudara to an yi alkawari da su cewa ba za a rusa musu cocinsu ba su je su ci gaba da yi ku yi bauta ku duk da garin musulmi ne amma za ku ba da haraji ku ba da kaza talatin kaza talatin kaza talatin kaza talatin kaza talatin ku ba mu aran kaza da kaza kuma ba za a fitar musu da wani malamin su ba wani kissisi ko wani qas sannan kuma wala yuftanuna an dinihim ba za a fitine su akan addinin su ba malam yahudi su hadathan aw ya'kulu riba matukar ba su zo da wani abu na barna ba kun ji sharadin ba za a taba su akan bautar su a cocin su ba da abin da suke ba ku je ku yi amma in kuka zo da barna wanda ta saba ta musulunci to alƙawarin ya warware aw ya'kulu riba ka duba a wannan lokacin aka ce ko riba wanda ba musulmi ba kai ya zai ci mana a garinmu riba yau ku musulmin su ne ma a gaba wajen cin riban wani gurin riba fa aka yi alkawari za mu yi yarjejeniya da ku ku zauna a garinmu na musulunci amma fa in muka kama ɗaya a cinku yana cin riba to alkawarin ya warware za mu kore ku don Allah ka ji wani canji malam kuma ba za ku zo da hadas ba ku zo aure ku yi kiɗa ko ku zo ku yi zina ko ku kawo giya ku sha ko ku kawo wani abu na barna kuna zuwa da wani abu sabo ba za mu yadda ba mala yace fa fihi dalilun ala alantiqadi ahli ahli dhimmati bi ihdath alhadathi wa akli riba idha shurita alayhi wannan dalili ne karara da yake nuna cewa wato idan kafiran alkawari aka yi alkawarin zaman lafiya da su in suka zo da wani abu na barna na lalata tarbiyyar musulmi ko zuwa da wata ɗabi'a da ba ta mu ba ta dace da mu ba to alƙawarin ya warware kuma in aka kama ɗaya a cikin su yana cin riba shi ma alƙawarin ya warware kuna jin wani karatu na daban ko yau wanda abin da ake kafa mu da manzo Allah ya tura Mu'azz zuwa Yaman ya umarce shi yace ka je duk wani mai mafarki an ya akhudhu min kulli mutalimin dinaran aw qimatuhu min al-mu'afiri wa hiya siyabun bil Yaman yace ka je ka karbi dinari kaga wannan jizya ce annabi yace kai duk wani yaro saurayi cikin kiristan su sai ya bada dinari daya harajin sa ko ya bada riga ta mu'afiri wani siyabi ne a cikin Yaman kayan Yaman malam malam yace fa fi anna ghayr muqaddaratin bil jinsi wala bil qadr ba a ce jinsin kaza ko kadari iya yau ba bal yajuzu an takuna thiyaban wa zahaban wa hulalan wa tazidu wa tunqa wa tanqusu bi hasabi hajati al muslimina wa hal man tu'khad minhu ba a iyakance ba ya halatta ya zama ko kayan sawa ko zinare ko hulalan kayan kwalliya kuma wa tazidu wa tanqus shi harajin ana iya ƙara shi ana iya rage shi ba fixed amount bane ya danganta ga halin da shugaban musulmi ya tarar da musulmi suke da bukata ko wadatar su ko kuma halin tattalin arzikin ƙasa. wala min farik sallallahu alaihi wasallam wala khulafahu fil jizyati bainal arabi wa ghayrihim annabi bai bambanta ba a wajen karban jizya akan larabawa da wasun su a ce wannan balarabe ne wannan ba balarabe ba sai dai in larabawan da ba a karbi jizya a wajen su ba a lokacin Allah bai farlanta jizya ba dan kada wani balarabe ya ce shi baya bada haraji bal akadaha min majus hajar wa hum ard majusawan hajar ma annabi ya karba kuma larabawa ne fa innal araba kullu ta'ifatin minhum tadinu bi dini man ja waraha min al umami a lokacin larabawa su ne duk jama'ar da suke addinin waɗanda suke makotakan su a wannan lokacin cikin al'ummomi fa kanat arabul bahrain larabawan bahrain majusan suka zama majusa amma kaga larabawa ne amma majusawa limaza limujawaratihim faris saboda suna me suna makotaka da farisa suka dawo majusawa masu bautar wuta amma fa larabawa ne so larabawa a lokacin kawai duk wanda yake kusa da su da kowane addini kawai sai su bi shi yace wa tanuha wa baharata wa banu tagliba nasara da tanuha da baharata da banu taglib duk kiristoci ne limadha limujawaratihim rum saboda suna makotaka da kasar rum وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن an samu su ƙabilu da yawa na yamanawa mutanen yaman sun zama yahudawa saboda suna kusa suna makotaka da yahudawan yaman a yaman ƙasar yaman akwai yahudu falam ya tabir aba'ahum wala mata dakhalu fi dini ahli kitabi ba a ba a lura da wai suwaye iyayensu ba ko yaushe suka shiga cikin wannan addini na ahli kitabi yahudu kenan wasabata anna min al-ansari man tahawwada abna'uhum ya tabbata cikin mutanen Madina ma akwai wanda sun a Madina ƴaƴansu suka juya suka zama Yahudawa me yasa saboda me saboda akwai Yahudawa a Madina sannan yace ba'da naskhi bi shari'ati Isa bayan an shafe shari'ar Isa fa arada aba'uhum ikrahahum ala al-islami iyayen suka so su tilasta musu su bi musulunci Allah ya ce a'a la ikraha fi din ku mutanen ansar dan yayan ku sun canja sun bi wani addini ba a tilasta mutum a ce sai ya zama musulmi a dole al'aya da kuma fadin sa khudh min kulli halimin dinaran kowane mai mafarki a karbi dinari yace dalilun ne ala anna la tu'khadhu min sabi ba a karban haraji daga yaro karami wala min min imra'a sannan jama'a duk haraji gaba ɗaya ba a sa mace ta biya amma yanzu tsarin yahudanci ba ruwansu da mace da namiji kowa biya yake amma inda za a zo tsarin musulunci duk wata mace ba za ta biya haraji ba wallabdu allazi ruwa fihi min kulli halimin aw halima akwai lafazin da aka ce daga dukkan mai mafarki namiji ko mace la yasiku wasluhu ba annabi ne ya faɗa ba bai cancanta bai inganta annabi ya faɗa ba wa huwa munqati yankakken hadisi ne da'ifi wa hadhihi ziyadatu lam yadhkurha sa'ir ruwa kuma wannan wa halima din sauran masu riwayar hadisi ba su ambaci wannan ƙari ba wala Allah min tafsiri ba'dihim wasu ne dai wajen fassarawa suka ƙara wannan kalmar halima amma ba annabi ne ya faɗa ba shikenan mun gama wannan fasali sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga wani sabon fasali abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh